إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na rabi na awal hijira shekara ɗaya wanda ya dace da sha biyu ga wata na sha ɗaya shekara tara. muna cikin littafin na bulugun muram na hafiz bin hajar asqalani muna yau insha Allah za mu darasi na goma sha uku darasi na goma sha uku zai mai wa cikin bulogun maram insha Allah darasinmu na ƙarshe dai mun zo ƙarshen bayani na wasu mutane guda biyu ko sahabai guda biyu suka samu janaba kuma lokacin sallah dai a takaice ba su samu ruwa ba suka yi taimama suka yi sallah bayan sun kare sallah sai suka samu ruwa ɗaya da ya ga ruwa ya yi a ruwan la ya sake sallah ɗaya bai sake sallah ba wannan an zo an ba manzan Allah sallallahu alaihi labari ga abin da ya wakana sai ce ma wanda ya yi a ruwan sallah da taimama da farko bai sake ba ya ce a sauta sunna wadda za ta ka salatu ka yi daidai da sunna kuma sallar ka ta yi ya ce wancan ɗaya wanda ya yi sallah ya ƙara ya ce laka a jarai kana da lada biyu tun da ishtihadi ne ya yi sallah ya sallah ɗaya kuma ya ta biyu ba ba ta iya da latin ishtihadi ne amma za an karantar da su kenan yin taimama a yi sallah an yi a kan abin da aka ce a yi ba magana sake sallah amma da farko ishtihadi ne aka yi sai aka ce yara lada biyu na sallah biyu ne amma yanzu kenan aka yi a gaba ake nan lahi ne a gaba yin sake ce sake dan da bai sani ba an ba da ladan ishtihadi amma yanzu an gaya maka abin da ke daidai da sunna in aka yi taimama aka yi sallah in dai an kare sallah ko an samu ruwa ba a sake wannan sallah wannan shine sababi na bayanin na mas'ala ta masu cewa ba a yin sallah biyu da taimama guda shi a lokacin da aka ce babu ruwa kamar makaranta as-sa'idu wudul muslimi ko wudul muslimi abinda yake saman kasa shine abin arwan lakka yace wa ilmin jil ma asala sanin ko da shekara goma za a yi kenan kasa ita ce kambacin ruwanka dan haka ce hujja ka kwara duk abin da za a yi da ruwa an aka yi arwalla sallah ɗaya biyu uku ta kama za a yi ita ma taimama an aka yi taimama salloli a kanka farilla da nafila za ka yi a jere ba ta kowace sai ka mata tare ta musamman magana tabbata ta ke kuma akan wannan ne a yi mun yi bayani cikin abin taimama na masa'alar ita sallah ba a baranta dole muhimmancin kulawa da sallah ne aka ba musulmi damar turskar sallah ko da babu ruwa to ga ƙasa dai ko ina akwai ta yakan yi a samu na hali ruwan ma a rasa ƙasan ma a rasa maka misali irin yadda za a sa mutum cikin selin na wurin jandarmu ko polisai gidan tsare mutane akan samu sukan yi kashi jin su kayi katangar da najasa ko tsari ko ku irin wannan a cikin jirgi balle a cikin jirgi akan samu haka nan lokacin sallah yayi an kace sai an sabka to lokacin sallah zai huce kaga babu kasa babu ruwa dan ba sa bari ayi arwala da ruwa a cikin jirgi da suna ga akwai hadari na idan ruwa iya yawo akwai hadari na samu na masjid na suna hanawa kwarai kenan ba magana yin arwala a cikin jirgi kuma babu kasa ta taimama kaga a wannan hali ma za a yi halin da ake ciki haka akan samu irin cin ruwa ruwa ya ci ku dan make saman ice akwai zai kwana biya saman ice shi kasa ruwa da ya sauko ba bale ya tsaye ba ga ruwan ya kallon ruwan amma bai ya gatuwa to ji irin wannan hali kamar yadda yake muni bayani cewa mazhaba ta nassan hadisi ya tabbata sai bukhari wanda sahabbai sun yi haka bangaren mazhaba ta shafi'iyya haka hanabila haka abin da ibn taymiyyah rahimahullah abin da ya rinjayar da shi na wannan hukumci na yin sallah a hali da ka samu kanka ba magana sai ka yi taimama in babu abin ruwa babu abin taimama za a sallah shi yasa a cikin malikiya ne ya suke kawo magana cewa shi kamar da yake mazamata malikiya suna cewa ba su fito salata an adamin miya an ɗauke sallah gaba ɗaya ga wanda bai samu ruwa ba su haka suke cewa kurin kuna na damu sai da ma an ɗauke sallah ana damu sai da ma wanda bai shi da ruwa bai shi da abin taimama sun ce kurin sam sallah da ya yi ba ba magana yi ta ba magana ramu wannan suke maliki duk da kusan wannan malai magabata ko malikawa ko shafa'awa in dai malami ne sananne cikin malikiya malika na hakika bayan rubu ba yan fagafarin yana yanzu malika na hakika masu aiki da hujja za ka samu zuwa masala imam malik cha sam sam ba a sallah ka samu kanka a halin kana kan ice ko cikin jirgin ko haye kurin sallah an ɗauke ma ita ba ka yin ta a lokacin kuma karamata su cikin almajiran ibn qasim ya ce a dole ka yi ta kuma karama da gaba dole shi ibn qasim kanta shi ce dole a yi ta kuma dole a rama da gaba kenan za ka yi ta a wannan halin kuma an ka samu ruwa ko abin taimama ya ka sake ta dole ce ibn qasim kaga ne ya ajiye maganar malik asbab shi kuma yake ce a a lokacin nan ba a yanta amma aka samu ruwa ko abin taimama sai a rama ashabu ya ce a kodin za a yi ta a halin da aka cikin ba a ramawa to kaga wannan ra'ayin ashab cikin malikawa ya daidai da wancan hadisi kuma da wancan mazhaba ta shafi'iyya da hanabila irin sai ibn ibn taymiya akan haka suke dama kuma shi nasi karara kaga anan duk da almajir malika ne amma ra'ayin ashab ya kusa da nasin hadisi kenan a takaice idan ka samu kanka a cikin halin da babu ruwa babu abin taimama kullum za ka tada ikama kai sallah a duk halin a jirgi ne a cikin sirrikin ne abin a ina ne ko lokacin sallayi bai hucewa kun an baka dama tashi kai sa kai kama wannan shine abin da zaka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai abin da bai da iko yi baka da iko ruwa baka da iko taimama to ga abin sai ka sanda Qur'an halin kuma sahabbai a aikace sun samu kansu a wannan halin lokacin ba taimama ba suka rasa kan babu ruwa suka yi sallah a halin babu ruwan ba taimama kuma zan sarwa annabi labari bai ce ku sake sallah ba wannan shine madogara babba wannan shine karshen karatu mu sai hadisi mu na farko a yau yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa in kuntum marada aw ala safar zuwa ƙarshen bai muka bayani a waje a mun kuma ga Allah musu musafirin su juma'a ko ba sai musu yin tsaye maki wannan kan wannan aya sai qala ibn ibn ibn abbas ne ibn abbas yake cewa bayan ya kawo wannan aya ta Allah ya ce idan kuna cikin bakul lahiya ko bulaguro ko kun biya bukata ko kun shaye mata ba ku samu ruwa ba ku yi taimama sai ya ce iza kanat birrajulil jarahatu fi sabilillah wal qurur fa yujnib fa yakhafu an yamut in ightasal tayammam rawahu dar qutni rafa'ahu bazar basahu kuma ina ga ibn khuzaimah al hakim abinda yake wannan ruwaya ta ibn abbas idan mutum iya da rauni ya ce aljarar kamar ka samu ciwo na ya ka bisa bilila don a shi aka yi samun ciwo a wancan zamani haka ko kana da wani miki da ka samu bayan junubu ya ka samu janaba bayan hafa an yi mutu diktasar in iya tsoro in yi wanka zai mutu to ta yamman aka ce ya ce mama babu zarar kutsini in kufan wa rafa'ahu ba zarar sahu bin kuzeman hakim to duk da ruwaya tana da akwai atsa a ciki akwai illa ta bangaren isnadi amma da hadisin ma'anar shi tabbatatta ce kan zamanin zaɓin a gaban insha Allah yin taimama a halin da ka samu kanka baka iya wanka kana tsoron kai wanka ka halaka kana dama kai taimama a wasu nasoshi daban wa an ali radiyallahu anhu qal in kasarat ida zandayya فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسى على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهي جدا cewa an samu daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace in kasarat ida zandayya daya cikin kashin biyu na hannu alzand kun san hannu hannu wannan hannu nan kashi biyu ne gare shi ko amma kan samu wasu masu ɗaya ke cewa to asali dai biyu ne manyan mutane to a wannan ƙashin biyu na hannu ɗaya ƙashi na sai ya kare shin zandayya ɗaya a wannan ƙasuwa guda biyu sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu yaya zan yi fa amarani an amsa ala jaba'ir sai mun umarni in yi shawa akan karan dori karan dori da ake sawa ko da mun ce wannan da ake sawa wannan wannan platar ko ko platar da platar wannan abin sa kare da ake sa a kare hannu kayan platar ma shi dai da abin za sa a kare kashi shi na jaba'ir eh wannan ruwaya shi ma nan da ya kata ya ce wannan ibnu majah ya kawo wannan ruwaya da isnadi wajib jiddan mata da ifi jiddan kwarai raunin ya ke gaya kama ce maudu'i kenan hadisin da ba shi da tushe ba dai maka hujja kan shi وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفي أن يتيمم ويعسب على جلده خلقة ثم يمسو عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته abinda yake ruwaya ta jabir bin abdullah yana cewa ya ce ya fi rajul da zai shujja a cikin mas'alar wani mutum da aka rotsa mai kai a shajj rauni a kai ya huce wani bawan allah da ya samu kenan a cikin tahiyar fi sabilillah aka aka rotsa mai kai wani mutumin fakata salafa mata sai ya wanka ya mutu akan lamarin wannan mutumin annabi ya ce kamar da ke ruwaya innama kana ya kafi an ya tayamma kurin ya ishe shi ya yi tayammama wa ya asiba ala jini khirqatan wurin ciwon ya sa wani yaji ko kyalle a kulle kan wurin raunin sun ya musawa alaiya ya yi shafa a kan wannan kyalle da ya dora a inda yake ciwo wa ya gasu da tsari da sadi ya wanke sauran ciki rawo abu dawo da isnadi a akwai rauni kwarai na akwai saɓani kan ruwata to wannan duk da nan ya kama magana rauni a jumurce kamar da na gaya mu kamar muhammadu nasirin albani ya yi takharijin ko taƙiƙin wannan littawan sunan abu dawud turmitin sa ibn maja cikin taƙiƙi dai akwai na sunan abu dawud haka na cikin dai haka imamun ibn maja dai ruwaye ta tabbata a can amma bakin abin da ya inganta asalin maganar asalin kisar akwai ta tabbata amma abin da yake bai zo ba a hanya tabbatatta kalmar innama ka ne ka fiye ta yamma wai a shi wani magana ta tafi zuwa ƙarshe abin da ya tabbata hadisin jabir bin abdullah ya ce muna cikin wata tahiya sai a cikin wani aka rotsa mai kai sai yake tambayan hal wajatumuni rukusa tajirgin rukusa annan da yawon raka ce hali wajatumuni rukusa kun samu rangomi a mana an tayamman akwai rangomi ga shi dai ciwo ina tsoron yin wanka a mutu don ruwa da shiga cikin ruwa shiga cikin kai kai ya rufe iya game da jini aka ce abin ya yi tsoron kan ina tsoron yin wanka a halaka ba akwai kun samu rangomi in yi taimama suka ce la mara ka zo alamatu ka za ka taɓa ba ku ka wanka kun suka ce ba ba ba don gomi kun ne kayan ka yace nan bawan Allah faka ta talafa mat eh wankan iya wankan mu mutuwa ne ruwa da cin kan shikenan ya mutuwa ne shi da ta da muka muka ba annabi labari sai zama ga abin da muka yi ga abin da ya gaya mana muka ce a babu ran gobe nan mu zana kware mu zana ya zagi yace qatalu qatalahum Allah qatalahum Allah sun kaje Allah al'aziz nan abu ne sananne na salasalam iya zahi wannan huzahi ne yi musu kama addu'a ta Allah kuma Allah halakar da su Allah halakar da su da abin da ya zahi to amma magana sananna akwai wata sai musulun da sauran wurare na salasalam ganin irin wannan halin ɗabi'a ɗan adam yadda ya Allah duk musulmin da zan gaya baƙan magana ko in la'anta Allah ka sanya wannan la'antatawa ta zama to rahama gare shi kenan ko ya yi daga wannan abun bai aiki inda ya musulmi ne ce duk musulmin da zai san gaba kan magana ko la'anta cikin zai inda dan adam to Allah ka mai da wannan la'anta ta rahama gare shi irin wannan kenan ko da kaga yawan sabbin kalma ta qatalahu Allah qatalahu Allah nake annabi cikin zahi ne amma batta illa ga mutumin da yawa haka nan matakar ba dama ba tun da kun zahi zahi ne kenan annabi ya ce sun gaji Allah al'ansis ya ce ala sa'abu islam ya alamu ko izjahidu ce to su da suke wannan fatawa mummunan fatawa buku tambaya idan ku sani ba me yasa za ku yanke hukunci ya muku tambaya ka ce wa kai da rubuta ita alfar da ta ce ilfar masu kawai ili a su'al cin masu kawai al'ili a su'al ce maganin jahilci tambaya shi magana da wasu kuka cikin wani fatawa kan jahilci a shi zuwa da fatawa mugun fatawa ya yi allaka kuma abin da tambaya ko rangwami nan ne annabi tabbatar musu magana iya da rangwami ya ce mun mai sallah kwa shi ne yana da dama ya yi taimama ya sallah ma wani magana cewa ya yi taimama ya kuma kama ake biyu ne nan gari ba ruwa inda ta tabbata aiki bi za a yi tsaye kuma a yi shawa ba a wannan ɗayan biyu ne ba a gama biyu mai tabbata ba a gama shawa ta yamma in ma mutum zai iya wanka ya wanka ko zai iya arwala ya arwala bai arwala ya tsaye bai iya wanka ko tsaye zai zafin tsaye ma ce kamacin zauna ke da ruwa inda ruwa bai aikatuwa kurin za a yi tsaye dan kuma misali a cikin wuri ne za a yi ake da ruwan dan wani wuri ne aka ɗare mai irin ɗare mai ko banki sparadara ko ita wannan kirin plastikin inda abin ake sa kan ciwo ko yanzu a wanke abin da yake wankowa wanda bai wanke a wuce ba wanke platir ba shawa don magana shawa ba tabbata ba kan shi hatta magana shawa babu nasin hadisi daga nan zama ce ku yi shawa akan karan ɗorin ko magana in lansa magana to su magabata suna ta ana iya shawa a wurin arola misali hannunka da platir ko spadara in ka zo ka wanke sauran jikin sauran yake yake shawa da ruwa kamar shawa da ruwa inda ya tabbata kun akan kofi ne ba akan kara ba akan karan dori ba ko akan ma'ana bandeji ko faradara wannan babu nasu sahihi daga annabi wanda manzo Allah wanda yace an shafa nan me yake na a halin da ka samu kanka wurin wata gaba a jikin ka bata wankuwa ruwa bai taba ta kurin za ka wanke mai wankuwa saura ka tsallake kurin la yukallifu nafsan wannan aya sanana dai la yukallifu nafsan illa wus'aha la yukallifu nafsan illa wus'aha kurin ba a dora mutum abin da bai iya kurin yaka huce ba yaka wahala ta shawa ba dai wannan ruwaya a jumlace dukkan ta tana da rauni amma bangaren asalin kisan akwai cikin sunan abi dawud albani tabbatar da ruwaya haka cikin sunan ibn majah da sunan sa'i duka ruwaya ta tabbata amma ban da wannan magana cewa a yi taimama kuma a yi shawa akan kyalle akan rauni ko akan bandeji sai wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala an samu ruwaya daga abdullahi bin abbas Allah ya shi yace min as-sunnati alla yusalli ar-rajul bit-tayammum illa salatan wahida thumma yatayammam lis-salati al-ukhra Abdullah ibn Abbas aka ce yace min as-sunna iya daga cikin sunna alla yusalli ar-rajul bit-tayammum mutum kai tayammama kai salla da tayammama illa salatan wahida sai salla ɗaya zai iya tayammama kan bi ɗayan biyu ko uku ثم يتيمم للصلاه الاخرى كما اكو صلاه بيتي ان هو انا تيمم كما اتبي ita ma ke mata ta kenan ko ta sallah kama tayammum to dan kan inda inganta da yaro rigin waccan to dai yace rawu da qutni bi isnadin ta'if jiddan wannan suka wannan ibara malaman hadisi kamar sai mawdu'i na hadisin ƙarya ne mawdu'i ne gurin suka wannan ibara ta ta'if jiddan wahin jiddan kenan ba abin dogara bane wannan shi ne ƙarshen babu na taimama da wanka sai sabon babi na rikicin mata na al'ada ta yi kullum ta mata ya ce babu haid babu na magana da jinin al'ada da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma mata ɗiyan hawa ko mace ɗiyan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Aisha bayan an zo aikin haji ana kokarin gab da fara aikin Umara sai jini ya zo mata sai same ta tana kuka da ya gama tana kuka ya gano matsalai ya ce anufisti kin samu jini ne ko ta ce iya rasulallah wallahi jini ne ya zo mun ya bata mai yace wannan yace wannan shi wani abu ne wanda ce ce ce wannan wani abu ne wanda Allah ya dora ma kataballahu ala banata hawa abnata adam wannan haila wani abu da Allah ya dora ma diya mata diya diya hawa ko diya adam na dabi'a ce da mata haka Allah ya dora musu wannan shine al'ada ce ka'ida ce akwai zuƙi so shi da ka sa rubun fara jinin mata da ta ci itaciya waye wannan dama haka Allah ya tsara abun ba ba ne ba na ita ce ita ce ta aljanna haka ta kisa wa daga nan ne wasu dan jito shi mai sa shi namiji bai haida ba ana ga tunda to sai ka ci da ta ita kuma wanda sai ka ta to ba wanda sai ka ci tunda ita shaytan ne da wai da wai ana shi ba shaytan shi shaytan bai ba shi ba tunda sauke ci a da kana kisa ce da kuma tabi'a ce Allah subhanahu ya tsara wa mata haka kuma wanda ya san abin haka ne ɗabi'ar mata wani abu ne Allah ya tsara ga mata na al'ada a dukkan wata mace lahiyayya akwai da Allah ya kaddara bayan ta yi jini ta tsarki kwanaki da Allah ya kaddara ɗaya zuwa goma bayan kwanaki goma kamar da dake tsarin take zawa bayan kwanaki goma tana zubo da wasu ababen su ta kwayaye ne take zubowa daga cikin halitta da Allah mata don abin suke zubowa suna gamuwa suna gamuwa suna gamuwa wanda shi ne ake cewa ta hanyar wannan kwai wanda aka samu dai yaro daga nan yaro yake samu to wannan makwanci da ake ma yaro kuma zai tallabi yaro shine idan wata ya zo ba a samu ciki ba wanda zai sa wannan abin ya zamanto abincin ki ko mazaunin wannan yaron sai wannan jini sai zubo sai lalace ka zubowa cikin wasu kwanaki da kwana ɗaya shi suka ce suka man masu ilimin masu neman guje mashan magani na ciki na mata duk da suna bada wani tsari na maganar kaucewa ciki ba tare da an sa ba kororon roba misali suna cewa misali bayan kwana goma kare jini tun daga kare jini har kwana goma babu wani abu da zai ko da kaje ana samun shiga ciki bayan kwana goma da ƙare jini zuwa sha ɗaya sha biyu sha ku sha hudu tsakiya aka gangaro zuwa kwana zuwa kwana ashirin to daga nan kuma abu sabo ake iya samun wani abu wannan a wannan abin ne ake iya samun wannan kwanakin sha hudu zuwa ashirin za a iya samun wani abu in ya zo sai wannan abin da Allah kaddara suke haduwa don abin samun ciki sauran kwanaki kuma ko da an je dai a tsarin a ɗabi'a ba tsaman ɗaukar ciki ta wani abin da wanda ya san likita sai ya tambaye likita tsarin da ake bi na kauce mu shiga ciki ba tare ba da an sha magani kuma ya yi lahiya a ɗabi'ance ba cutarwa ba cutar ba cutarwa ana bi tsari ne wanda Allah ya tsara wasu kusan tsarin haka suke bi ta kauce mu shiga ciki ana ga amma imarin rutsa da wani abu dai gaskiya wannan ya haishen magani lafiya ga ɗan adam amma ga wanda suke da akwai masu hakuri duk iya akwai masu hakuri ko an gama suke su rusu iyawa wannan kaga wasu magani sai magani wannan su a takaice da wani abu ne wanda mutum mutum mai likita za su yi mai bayanin sha Allah to kenan wannan haila kin daman tsari ne Allah ya tsara mace wannan kwanaki a cikin wata ta yi kaza jini ya zubo kuma a yi sabon wuri a yi sabon haka dai Allah ya tsara mata ɗiyan adam ɗiyan mata kenan ɗiyan adam to wannan bayanin haida ita ce za mu magana asalin haida dai an san jini ne na al'ada wanda ya hana sallah ba sallah ba azumi wannan a cikin ibada ba a yi ba a tawafin hane ajin haji ne ba a yi to yanzu za ka ga bayanin duk zai fara kun yi zai kan bayanin matsala ta jini ba tare ba da ya gaya maka a dan haila abu ne sananne kurin jini na al'ada na mata duk mace lahiyayyar ka'ida a duk wata ta jini an ba in ma ba haka aka yi ta ya isa ko kuwa ta tsuhu ne ko kuwa na ka ce na ka ce karama ce ba ta kai ba jinin ma ɗabi'a ce ta mace lahiyayya ta yi jini a dukkan wata dukkan aka samu wasu kuma da wani malamin na ce har yau ko a likitance sanin ka'ida ba a wa mata mata ba su da ka'ida guda har a yau duk cike da aka yi za a samu daga wani macen zuwa wani macen wajen kwana na jinin ko wajen tsawon jinin har yau aka samu bambanci babu irin sauran ɗabi'a ta ɗan adam da ke Allah ya mutum ga kowace ɗabi'ar guda ne ma ɓangaren jini na mata bai da abu guda ya dace da wannan mata zuwa wannan mata ko wannan ɗan gari zuwa wannan wuri jinas don ɗabi'a haka abin yake amma dai babu abu guda ya iya saba a nan zuwa nan mata duk mata ne amma wannan sai kwana kaza ko da yawa wannan sai kaɗan wata kwana ɗaya na jini wata kwana biyu wata kwana uku wata kwana bakwai babu ɗabi'a guda ta lamarin mata kan jini babu shi za ke da rigima mai yawan gaske hatta wajen malamai za mu ga hatta wajen malamai magabata yake za ke da mumbanci wasu ce ai iyakar jini kwana sha biyar wasu ce sha bakwai wasu ce kaza cewa a sunna babu abin da ya zo ya yi bayanin ka'idar jini kai huce kwana kaza haka a suna wani abu bai zo ba wanda yake bayanin jini kai kasa kwana guda wasu dalilin babu suna tabbatata ke shi sa ka samu bambanci daga zamani zuwa zamani gari zuwa gari malamai ne suka suka suka bambancin fatawa kan mas'ala ta jini na mata wani su ce jini kai kalla akalla su ce wuni da kwana wannan bincike ba da ba su kai su jimawa mai daga baya aka ce bayan wasu mutane masu malamai sun ce a ba shi da karanci awa ɗaya ma yi kuma ya zama to a bincike da aka yi na ɗabi'a na alikitance santifikan ɓangaren ɓangaren ilimin na likita science an tabbatar da jini ba shi da ƙa'ida iya iya kwana ɗaya awa ɗaya ma kuma da kuma jini a kai a ilimin da alikitance ma haka ya tabbata kana kuma da malamai da farko sun sibin hazam sai rajiya maka wannan bane cewa a ce kwana ɗaya da wuni a babu ƙa'ida iya iya kwana ɗaya awa ɗaya awa biyu jini ne kawai sun sami goyon bayan masu wani ra'ayin cewa ba a kayyade maganar jini a ce ya kwana ɗaya da wuni shi yasa zama jini haila in dai jini ya zo mata daga gabanta lokacin jini kuma irin kala jini kudin jini ne ya tsaya shi kenan ya ce jini ɗaya irin da buwa ce in me ya ce ta jini ɗaya wani shi ne abin da ya ce ba a kayyadewa karancin tsarki to kuma rigima ta wajen to yawan jini kwa shi ma wannan malamai a ɓangaren masu gama da likita ilimin zamani na science suna ba da cewa iyaka kai ya huce biyar zuwa sha bakwai don zai bin hazam sun zamanin su in huce sha bakwai jinin illa ne su ma wannan aiki ne da ɗabi'a mata na zamanin su ko na garin su suke na kiyasun su ce bai huce kaza ba nasibin na jisi ba kin shirya wasu wasu ce maka a tun da babu nasi da ya ce kaza ne da haka idan mace tana cikin jini jinin da yake zubowa kamar jini ce wani su masu kuta su kuta zahiri na ce kwan ba wasu kiyasi ko da sayan mata zuwa kaza ko rikon likita kun sun yi aiki da nan cewa kurin jini na mace jini ne in jini ya zo kurin jini yake awa ɗaya ko awa biyu wuni ɗaya ya ƙare jini ne idan ta yi jini ya tafi cika bazawa kwana ɗaya biyu goma matuƙa ba wata ba zai yi yanzu ce an san ba a jini wata guda kenan a gamin harko za mu suka bayanin rigimar jini ke suke ce a wannan zahirin nasi a zaman harko idan jini ya zo ga mace kudin jini yake matuƙa ba wata guda bai iya zawa kudin jini na iya karuwa na iya raguwa don ba abin da zai hana karin ko ragu ka samu dalilai masu yawa a wata na gaba ne nan suka yarda ɓangaren nasi to yanzu tun da ta yi wata duka zungurjin da kenan za a sa kwa matsala yanzu wata na gaba shi ne to a wannan wata yanzu inda kwana shidda take a wata kurin in kwana shidda ya yi za ta tsaye da komi kai za ta tsaye kwana shidda a wata kai yan ta kwana shidda tana bata komi ke na shi ta matsayin jininta ko da jini ya zabuwa kwana shidda ya kare sai ta yi wanka ta sannan tana dama a nan ta koma tsawo abin take na tanda na na al'adarta wannan wata ke da al'ada sananna kayan samun matsalar jini wadda ba ta da al'ada sananna ita yanzu ta fara jini na zama ga hamna ciki yanzu ta fara jini kuma jini bai tsaya ba to ya kala biyu ce a kowane suke gane jinin yana bambanta horkon kwanaki ga kalashi sauran kwanaki ga kalashi wannan za ta yi aiki da kalar jini lokacin da yake kala ta jinin haila sananna to a wannan kala shi ne jinin haila daga ya wannan kala ta kare ta ce yanzu saura kwanakin cuta ne wadda ba ta da al'ada sananna kuma jinin ba a bambancewa kalan farko da ta karshe iri ɗaya ne kullum shi za ta yi aiki zama a nasar ya karanta da cikin mata cewa ta yi aiki kurin a wata guda ta kaddara kwana shidda ko bakwai kwana shidda ko bakwai in ta ɗauki wannan shidda ko bakwai a wata su ne na hailata ce sauran kwanaki kwanaki na tsarki wannan hadisi a likitance a ilimi na likita na tib ana cewa a yanzu a likitance suna cewa ƙa'idar jini in dai ba matsala kurin wannan kwanaki haka ne bakwai suna ce iyaka takwas su a daga ya wuce takwas to akwai matsala wajen su daga ya wuce takwas akwai matsala kuma da annabi da shi ba ta ba shi ta zuwa kwaci wannan gara sun yi kusa da wannan hadisi a takaice kenan a wannan bangare kenan wadda ba ta da kwanaki sanannu kuma ba ta ba jini sabuwa ce ta hada jini bai tsayawa to ita za ta ɗauki kurin kwana shidda ko bakwai ya ce in ta yi wannan kurin sai ta yi wanka ta yi sallah sauran kwanaki 23 amma ya siffanta masu siffa ta biyu ya ce in ta iya a wannan hali duk sallah in ta yi sai ta gama a zuwar da al'asar sai ta yi wanka sai ta gama sallah biyu ta gama magariba da isha ta yi sallah guda in ta iya ce ba zai bane ba amma ta ke wancan ɗayan shi ta kuma ka sai wanka ya isa mata wani suna zama ga a gaba wannan dalala ta sha a gaban sha Allah yanzu ne da ya ce maka haida baban haida sai fara da cewa an aisha ta radiyallahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاب تستحاب فاطمة بنت أبي حبيش تاسع مكان تشكيل جين استهادة نرس اللاهية شين استهادة جيني وند يهوتي العادة يهوتي قائدة تيرو كله يهوتي يا يوا يهوتي أوبا وانا بيور الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودئي وسلمي wannan abin da yake wannan ruwaya cewa ita wannan baiwar Allah mai jinin shi lahiya ta ba mu zana labari ga halin da nake ciki jini bai tsayawa ya ce ina daman haida daman aswadi urus wani ita ce wadda take aiki wadda ba ta da al'ada sanana amma kuma jini ana bambance jinin da shi da jinin haida bakin jini ne ana gane shi iya da duhu fa'iza kana zalik in irin wannan jini ne mai siffa na jinin haida fa'amtuki an sala a wannan kwanaki da kike zubdo jini irin kalar jini na haida da mata sun kwasa da jinin kalar jinin haida don haka ce baki ma akwai dukun da suka ce anta anta shi ba irin haila bane kuma ba mai haske bane ba irin fata-fata shi zai ce mai hada ya ce ana cajan masa ta yi ana gani da su masu abin sun san shi ana kenan wannan irin wannan kala ce ta jinin haila yake zauwa lokacin da zaki da yake zauwa sai a tsaye da sallah ba a sallah ba a kuma kina shi ne kwanakin haidarta fa'iza kanar akar idan wani ne daban kinan ba wanda ba kala ta haila ba kinan na cuta ya ce fatawadda'i wasanni kunin ki arwala kinan ko da jini iya zawa za a yi wanka amma kasan ka'ida ce shi istihada duk matar take jin rashin lahiya duk da an ba ta dama ta yi sallah amma duk sallah in ta zo ke ta arwala sabuwa kamar mara lahiya aka mai yawan mutsari ko mai yawan iska ko mu zauna ba zai yi wanda bai tsaya maka fitsari ne iska ce me bai tsaya maka kullum to hukumcin guda da wannan duk sallah in ta yi in za ka sallah sai ka je ka yi arwalla ka yi sallah dole shi tsarin shaka yake ayo don duka wannan in aka ce masu yawan wutsari mata ne namiji ne mai tuyo a zakari a kasan tuyo na wutsari duk ɗaya ne ka sa akwai masu tsaya da da lokacin ba karatu ya ce ai wanda bata bata sallah saboda tana cutar yawan wutsari mata na lubisa ibada a suna ibada irin ta kowa mata masu yawan wutsari ba abin da su sallah kurin za su yi lokacin sallah za su yi arwala su yi sallah ko da iya zabawa ko da iya daga haka namiji mai ciwo al'aura na wutsari bai tsaya mashi ko ba sa ciwo ba dai zawon wutsari in dai haka kake kur abin da yake kanka in ka yi sallah wata ta zo ya ka sabuwar a wallakun ko da wutsarin ya zo za ka sallah wannan shi ne a halin shiga matsala to shi ɗaya ne daga mai istihada kenan za ta yi arwala ta wajibi na arwala a ko ta sallah da ma san dai wanka da ma abu da sanan ne to ai in ka ce mai yawan wutsari dama wutsari na ce bai bai yankiya don za ka wanki ta ce mai wutsari ne kudin wani wutsari ne ba bukana kama ruwa da mai inda wutsarin bai tsaya injinin da bai tsaya kuna abin da kaɗaura maka magana magana a rawar lafiyar kaɗaura maka inda bai wankuwa sai maganar kasan shi kama ruwa wani abu ne daban da ake magana hasa mana arwala akwai wani mai tsammanin wani fatawar ta ce kawo mutum ga in yi arwala ta wani dole hanyar kama ruwa a yi arwala a a arwala kama ruwa in bukata ta kama ne kama ruwa wani abu ne he yan bukata wanda za a yi da a tsarkake wurin daga wutsari to shi wannan wurin bai tsarkake kwallo ba za a wanki sai suka ba mata arwala ba wankewa ana wanke kama ruwa don a raba wurin da najasa wurin da bai rabawa ya wani abu bai cikin wannan layi dama shi tsarin kullum akwai shi sai ya ce rawahu abu dawud wan nasa'i wa sahawi ibn hibban wal hakim wastankaru abu hatim amma hadisin da yana da hanya alban ya tabbatar da cewa hadisin hasan ya tabbatar wannan hadisi yanzu kenan nan mun ji kalan mata wanda suke gane masu matsala ta jini amma su suna gano jinin kwanakin farko da na baya masu irin gano wannan kala za ta yi aiki daga ya canza kala a kan nan na farko kina kurin wanka za ta yi ta yi sallah haka za ta yi kuda iya zubarwa haka za ta yi sallah in ta yi ya ta yi arula ta yi sallah wanda haka za ta yi mai wannan ɗabi'a mai gane bambancin jinin farko da na ƙarshe وفي حديث أسماء بنت عميس إلا أبي داود ولتجلس في مركا فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتودع وتودع فيما بين ذلك wannan ita kuma sama bin tumis abinda yake ruwaya cewa da ta yi jajen maganar jini sai yake ce mata kenan in wannan jini nan magana ce jinin da ya huce na ka'ida wadda ya zama jinin na cuta ya ce faɗe ya ce wasu da zufi mirkan za ta zauna nan jinin bai zubo gaba da amma kuma ya tsaya amma iya ɗan ɗugowa ba irin kala ta jinin haila ba ce ta mata ta zamana fi mirkan mirkan kama a ce ɗan daro ta zuba ruwa ta zamana ka sa kashinta a ciki ta zamana a ciki in ta ga akwai sauran ruwa ta ga ruwan ya sufura kiran ba ahmar ba irin jinin haila a sauran sai ta ga sufura da kimiyya jinin istihada in ba na haila bane bai cizawa kalar jini in sufura ce ta gani fauka da matamar ruwa to yanzu falatakastasin kenan zama jinin cuta kenan wannan mai gane kalar jini za ta yi wanka da zuruwar asar sai ta yi wanka a zuruwar la'asar wanka guda shi ne muka bayani a baya gama sallah an ba ta dama ta gama a zuruwar asar ta yi wanka guda wannan amma wanka wanka na mustahabi wanka ne na mustahabi ba na wajibi ne ba duk sallah in sai ta gama a zuruwar la'asar ta yi wanka magarba ita yi wanka asibar da wanka guda amma na can ruwa ya gama ya ci in ta iya ci in ta iya ne can akwai ruwa ta kawo in ki iya kuma kashe ta tura wannan kin ita yace kenan ai sai al wanka sai al zuhr din asar sai wanka guda kenan a hukumce jinin kaida ya tsaya amma wannan wani wanka ne na mustahabi tana akwai jini na rashin lahiya wa taqtatil lil maghrib wal isha kusan wada ta gama magriba da isha ta yi wanka guda wa taqtatil lil fajr kusan wada wa al fajr asba wanka daya wa tawadda fima bayna zalik kuma sauran kenan wani abin ya kama za a yi arwalla tsakanin wanka zuwa na wanka yanzu a wata sallah arwalla za a yi kuran sai Allah wajibi ce sai duk da wannan iya tare da wancan mas'ala mai gane kalar jini na mai gane kalar jini ce sai wa an hamna binta jihar qalat han sun kala guda muke yanzu na mata masu gane kalar jini kuma jinin cuta ne yanzu ga wadda ita ma ba ta gane kuma jini ya zo kuma ba gane kalar jinin kullum ne ne ita ce zama ganin hamna wa ana hamata binta jihash qalat kuntu ustahad hadatan kasatan shadida fatatu nabiy sallallahu alaihi wasallam astafti hamna binta jihash kalwa mata kenan zainab binta jihash wannan ina ga hamlatin da masu cikin zanabin ta tashi illa akwai masala ta wanda wani kwanan ne tambaye ya kawo magana wa a cikin mata annabi zainab wadda ta ba annabi wai samu a matan shi ne sai suke kawo zainab din da zainabin ta kuzaima zainabin ta jahash zainabin ta kuzaima zai ce ta allah mata cikatun yana da rai maganar samu da aka ce yin samu maganar ma'ana ta dauko maganar ta rikari kwarai da rigima ka taka abin akwai wadda ake ce ta ba samu macen bai hudiya ce kun ba matar shi bace ba kuma kashe ta aka yi ma ba ya mata da harko ba kashe ta ba ya sa an kawo ta ita ta tambaya me ya so a cikin nama a da ya san kanwata da ya a haibar ne sai ta samu kanwata ya ta sa guba ta sa samu ta yi wani abin duna cikin mutuwa zai ke ta ba da aka nama da karmata ana kawo aku annabi ta ce annabi ya ce wani karmata bai mutu ba amma ya ga ya ce akwai bishir daga cikin sahabbai shi da rako annabi ya ce a bayan da bai ce da kadara ce ya kira da ce wannan abin aka samu wacce ma da mutu ya ce an sa samu wa ba da wani abin a kawo aka zo ya cikin sa sama cikin abin bisa ga nasa nasa na yake amal labari kisa sama ciki ta tabbatar ta sa ni zai cika da nan ta ce na yi ne cewa na imani in kai har annabin Allah ne wannan abin bai kashe ka an kuma annabin maza ne mun kowa huta da kai ta ce na imani dole cewa wanda ba annabin kun zai mutu ya neman kowa bishir aka zama ya mutuwa shi ɗayan mutuwa shi zama to tun da ya mutu da annabi da annabi ya barin ta da bishir ya mutu aka mota aka shi ta kina wannan ba mata annabi ce ba da yahudi ya ce ko annabi anan masa aka shita ya yi mata ba to kina wannan hamana bin su jahash alwar zainab ce mun zai mata shi alwar shi suke ciki daya ko suke kakada tace ni ustahadu hadan katatan shadida ina jin istihada kware mai kadawa mai yawa kini da zubowa mai karfi ta zuwa mata da yawa sai haka da samu kaina fatitu nabi sallallahu alaihi wasallam astafti ina zo ina zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nake tambaya annabi nake nake fatawa take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin ta a wannan halin da ta samu kanta a cikin jini na istihada wanda bai tsayawa kuma ya kadawa faqal sai ya ce mata innama hiya rakadatun min ash-shaytan فتحيدي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعت فسلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وسلي فإن ذلك يجزئك da ta bashi wannan labari nake da ta halanta jinin kullum yake zubowa kuma iri guda ne kenan ta wuce ganin wata yanzu fatawa ce ta zo ta ce mata inna mai rakara mai rakara ta mana wani bugu ne wani halibi ne daga shaidan ke halibin wata jijiya a jikinki a jikin mata rashin lahiya ce shaidan ke bugun wata jijiya a cikin jijiyoyin jini mata ta kenan ba haila ba ce ba ta ka'ida ba haila kullum da haka sai ya ce fata hayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam kurin anzu a wata za ki ɗauki kwanakin ki na haila kwana shidda ko bakwai kenan ki zaɓi ɗaya a ciki shidda ko bakwai sun baka tasiri kuma bayan kwana shidda ko bakwai suka ɗauka sai ki wanka matsayin wanka na haila shi na haila sai za su taƙaci idan kika tsarkaka na tsarkaka ta maganar kwana bakwai ko shidda wani shi tsarkinta ta yi wanka fasalli a raba'atan wa ashirin ya ki salla sauran kwanaki ishirin da hudu kwana sallar kwana ishirin da hudu in kin doki kwana shidda na haila au salasatan wa ashirin goki da ki zaman kwana ishirin da hudu in gina kwana bakwai zana kuma kenan haka ya karantar da ita ga abin da za ta yi a wata wasu mi wasalli ki azumin ki ki sallaki a sauran waɗannan kwanaki 24 ko da uku sai ta mata fa inna zalika juz'iki wannan yin haka in kika yi ya ishe ki ya wadatar da ki lahiya lawa wannan siffa farko da ya mata a wannan hali tana da jini bai tsayawa ba a gane kamar shi kudin ta kaci kwana bakwai ko shidda a wata shidda ya kare bakwai ya kare kun za ta yi wanka ta yi sani wani ta taka ta mata sai ya gaya mata kuma hanya ta biyu da za ta yi ya ce wa ka zara ka fa'ali kulle shaharin kamata hijin nisa ko wannan ko kun yanzu misali ta yi aiki da 'yan gidansu kwace gororin da kwana nawa suke na haidarsu kamar da sauran mata suke a cikin garinsu wata ake yadda ta aiki da sa'anninta ko 'yan uwanta ko 'yan gororinta ya ta aiki da kwana nawa suke na haida ya ta ɗauki wannan kwanakin sai ce maka abu ne da ta arzikin maka akwai maganar iya bambanta daga wuri zuwa wuri mata zuwa mata kaga wannan karantar ma kwana dan ce ta yi aiki da kwanakin da matan suke yi kina an samar da kwanakin kwanakin da bakwai ta yi aiki ganin da irin mata da suke tare da ita kwana nawa suke da mai abin da aure bakan bambanta daga nan zuwa nan lokaci zuwa lokaci ya ce idan ta yi aiki a duk wata ta ɗauki ta tambayi shawarar mata ta binciki mata ta yi aiki da kwanakin suka yawan yi wannan fa'in ƙauyi in wannan kika ɗauka na sa'annin to kin yi wanka fa in kauyiti idan za ki iya za ki samu ƙarfin ala an tu akhiru zuhura wato ajiyar asara in kin iya da da makari in suka rata kwanakin da sa'anin ki suke yi ko kwanan ki jinkirtar da azuhur ki gaugauta la'asa kenan ta ja lokaci na la'asa azuhur ya can kusan karshenta sai ta yi la'asa azuhur tana ƙari azuhur la'asa ta yi sai ta kawo la'asa kenan za ta yi wanka sai ta yi wanka guda sai ta gama azuhur da la'asa ta yi jami'in sallah sun ma zaka tasiri shi na ta tuhuri amma wannan lokacin da kika yi wani tsarki kenan nan tsarkinta na hakika wancan kwanaki na sa'aninta shi ne tsarki na wajibi wancan sauran na mustahabi ne ya ce wata sarri zuhur wal asar jami'an kuma kina gama a zuhur da la'asar ki hada su su ma kenan a yi wankan kuma a yi gama a zuhur da la'asar sun mutu a kirin magarba to a jirgin sha sai ki jinkirta magarba ki jata kuma ki gaugauta shi na kenan kullum jibin ta kirin za ta yi a kowace kir jibin za ta ja ta farko ta kai ta kusan ƙarshe hakan za ta yi ya ce sun mutu ka tasali wa ta jami'i na bayan salatin fa fa'ali kenan ki wanka ki haɗa sallah biyu haka za ki wata tasalina ma asubi wa tasalin ita kuma sallar asuba zaki wanka ki sallar asuba qal qal huwa al-a'jab al-amrayn ilay wannan shine abin wannan guda biyu wannan ya burge ni nan menene magana ai magana biyu ce ya tsora ta kan hanya biyu imma ki ɗauki kwana bakwai nan maganan macin da take da jini kullum kuma jini iri ɗaya kuma ba ta da al'ada sananna za mu dukan mata da take da al'ada tsohuwa kan ta matsala kan zama matsala nan mace ce jini sabon zawa ne kuma jini ke zawa iri ɗaya bai tsayawa ita ce muke wani magana ita wadda jini ke mamanta mai magana ita muka magana kanta za ta yi aikin canjin jini ita kuma wannan ba ta da al'ada sananna kuma jini ba iri ɗaya ne ita ce annabi wasu tuffa biyu ko ta ɗauki kwanaki shida ko bakwai a wata su ne na jininta in ta wannan kwanaki shida ko bakwai sun ƙare ya ta wanka ta sallah sauran kwanaki 23 in kwana maka ta ɗauka ko sauran kwanaki 24 sun kwana shida wannan kwanaki da na tsarki za ta azumin ta sallah mijin zai na zaunenta wannan shi ne ɓangaren harko bangare na biyu ya ce sai wannan ya sabta ko kuwa ki zaba ki yi aiki da mata sa'annin ki dan uwanki ne muka zurta kwana nawa suke na makaide ba abinda ta bincika ta samu na sa'anninta ko ɗan uwanta kwanakin da suke na jini sai ta yi aiki da wannan kwanaki na ɗan uwanta ko kwanan kaɗan da ko da yawa in ta yi wannan kwanakin za ta yi wanka shine ƙarshen hailata sauran kwanaki ya ce in ta iya ta samu ƙari ya ta gama azuhur ta jinkirta azuhur ta gama ta da asar me an jinkirta wanka za ta yi a dukkan in ta gama ta ɗaya wanka ya ta gama ya ta azuhur kuma ta kala asar amma za ta kawo azuhur ƙarshen lokaci ta kala asar a farko magarba da isha haka za ta yi ta ga magarba da isha ta yi wanka a ƙasar ta yi wanka guda in ta yi wanka ta yi magarba da isha a su abin ha guda wannan abu siffa biyu da ya mata ko wancan ko wannan to a nan ruwaya sai ke raɗa shi ne ce hula wannan na yi so nami na ɗaukan kwanakin sa'annin mata da yin wanka gama sallah biyu da wanka a kowace sallah to amma nan an ce binciken magana wannan kalmar annabi ta shi da abin da tabbata ita kince ita ita hamla kince abu bi annabi ya tsara mata ita ta ce ta zaɓi wannan kin na ƙarshe ba na bude ce ta zaɓa ya zaɓa ya ya wannan yanda shi kenan a ita ce abin da binciken hadisin na hadisin abin da tabbata ita ce ta ce wannan na yi san shi mai wata kala ce ta kalat ita ta ce hul ajal amarai hul ajal amarai ilayya abun wannan guda biyu wanda wanda ne ya burge ne so wannan na doki kwanakin sa anu sa anuna zai ga masallabi na wanka shine na hiso a cikin abin guda biyu rawul khamsata rawul khamsatu illa illa nasa'i khamsa kenan an san wancan muka mata baya banda nasa'i kenan amma imam ahmad da suna arba guda hudu amma na yace banda nasa'i kenan hudu kenan da rubuto shi kenan imam ahmad kin abu dawud tirmidhi ibn majah kuma sahawa tirmidhi kuma ya ce hadisin sahihi ne wasan bukhari ma ya ce hadisin ne hasan kasan za ka gaba shi a bukhari akan samu da sai jewa bukhari bai kasa ba halittar shi amma ya ce ya inganta ko ce bai inganta ko ce ma'ana hadisin hasan duk da bai kashe ba kuma ce hadisin hasan ya tabbata kusa yi ne wannan shi ne matsalar macen da ta samu kanta a halin jini wanda kuma babu kwanaki kayyadaddu da take da su kuma kalar jini iri ɗaya ne sai kalar mace ta uku وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دين mutum guda ne dai matsalar kayan kuma abin nufa mai abin ya zama kamar akwai abin gado a ciki dai abin gadon gida din dai yan uwan yan uwan juna ne umma habiba bint jahsh ita ma shakat ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta yi jaji ko ta yi ta dan kun ta yi jaji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na jajen addama ta yi jajen jini bai tsaya mata da yansan na rikin lahiya wani jini na illa wanda bai tsaya wa faƙal sai ce mata umukusi ƙadara makanat ta bi suke haita tuki sun makatasili fakanat ta katasili kullum sala ita wannan ce mata ita wannan tana da ƙa'idar jininta daga baya ne abin ya rikice mata mace mai ka'ida sannan na kwana biyar take shida take bakwai take kurin jini ne zo tana bi tana bi kurin jini zungur wata kurin an san akwai matsala yanzu ya za a yi ita ce za ta komo a wata na gaba ya ce in kuti tsadara maka tabi suke hajji take yake zamana kenan kina zaman jiran jini ko hukumcin kina hukumcin jinin haila gwalgwadon da da kina lafiya haila ki take rike ki kinan kwanaki ne kike a can da su za ki kur su makatasili in wannan kwanaki suka kare naki na da za ki wanka shi kenan an kare amma ita dan tsarkaka ita take wanka a kowace sallah ba umarni ba ne an sanar da mustahabi na bayawa ta ba umarni ko amma mustahabi ne in ta iya ne eh amma dai ta zaɓi yin wanka a dukkan sallah duk sallah dai ta sallah ita wanka ta sallah amma dai kenan an ba ta damar kwanakinta na al'ada sanannu sun suka kare shi kenan ba mu kan tsarin kowa ko ɗaya can aka da ne kawo magana ta ƙara kwana uku kwana uku sai wuce sha biyar ko su akan hadari to mutum da take da ka'ida sananna ta samu istihada ya amma ba gaban murko ba zama ko ya tsiri ya karo wannan irguwa don wata ke misali kwana biyar kwana shidda ya ga wata wata da ta goma da nan sai ya kara kara ba ta kun dan karin furko kurin kari ne illa ce a iya karo wannan irguwa kamar tana kwana biyar ne ta kwana uku sai shikenan na ana magana da ya tabbata jinin cuta ne shi ne kayan tsawon wata akan wannan magana wadda muka yi a baya ta rishin tabbatar da kwana nawa ne a ɓangaren suna babu shi ina ga lokaci mu yayi Allah kai mara ta sai mu ida sai mu ga mun hammi hada ne raskon a cikin abin da makaranta insha Allah ranar ta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته